arba'in da ɗari hudu da hamsin da biyar bayan hijira kuma ya mutu ɗari biyar da goma sha uku bayan hijira ya mutu an kashe shi kashe shi akai saboda an ce mai an ce mutum ne wanda yake haita daga daga daga musulunci aka kashe shi amma wannan ba magana ce ta gaskiya ba saboda su wa'anda lokacin da yake zuwa ƙarshe ƙarshen rayuwa sai aka ba shi alƙalanci aka ba shi alƙalanci da shugaba mai ci da shugaba wanda yake kanan shi shugaban sai suka faɗa ya haɗa su da faɗa haɗa su shi kuma wancan wanda ba shi ke da ci ba mai shugaba ba sai a suka yi ku an gane da suka yi ku to dole ka san akwai manya manya wanda za a kame to sai tsugura ya shiga hannu tsugura yana tuba wanda aka shiga hannu dole ya shiga hannu kuma sai aka ce ai gashi gashi gashi gashi bayan dai lokaci sai aka kashe shi an gane amma abin da ake ce ma a tsugura'i an jingina shi ne zuwa ga a tsugura abin da ake ce ma a tsugura yanzu misali idan ina wanga abu haka na kayan a rubuta wani abu a rubuta risala zuwa ga shugabanni sai a yi wani ƙawa ta magana daga can sama sai ake ce ma a tsugura suna cewa da turkiyanci ne ko da kuma wani yare ne ba larabci ne wato wannan a tsugura inda shi akwai wasu mutane wa'anda sun keɓantu masu yin wannan abu ka gane idan aka yi ma wannan abin ka ga ya birge ka to dole ka karanta abin da ke kasa an gane to shine suke cewa at-tughra kenan nisba ce zuwa ga at-tughra ana ce kuma al-ustad wannan lamiyatul ajam wallahu ta'ala a'lam tana yi abin da yake ce mata lamiyatul ajam saboda wanda ya yi ta cewa ba balarabe ne ko kuma idan za a ce tana muqabala ne ta lamiyatul arab ta shamfara al-qahdari to cikin ta farko dai wannan dai abin da a cikin ta shine hikimomi da kuma shi a dogora'i abin da ke damun shi gani shi ne ya yi tafadi sannan kuma abiyata inda suna da hikima sosai da kuma kalmomi kenan ya kamata idan Allah ya sa'an abin nan a zan har da cewa gani to sai ke cewa asalatul ra'i sanatni anil khatari wa hilyatul fadl zanatni lil atali مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي نائن عن الآل سفر الكف منفرد كالسيف عذي متناه من الخلل فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جدلي قال اقترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقرى العسالة الذبل وضج من لغب الندوي وأجل ما ألقى ركابي ولج الركب في عزلي أريد بسطة كف أستعين بها على غذاء حقوق للعلا قبلي والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكف بالكفل وذي شطات هو ذي شطات بكاذو كصدر الرمح موتكل بمثله غير أياب ولا وكل كل الفكاحة مر الجد قد مزجت بشدة البأس منه رقة الغزل يجي توا أصالة الرأي أصالة الرأي شيني جودته رأي مكو يعني الأصيل الرأي الأصيل رأي مكو shine ai kamar yadda Allah ya yayyabi ra'ayi mai kyau Allah ke cewa wa shawiruhum fil amri a ba da shawara a shawarci sahabbai cikin al'amari kaga Allah yana iya sab koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kai tsaye idan wani abu ya samu amma sai Allah ya ce a yi shawara da su saboda nan zaka ji mai ra'ayi mai kyau duk lokacin da aka zo ana shawara zaka ji akwai mai ra'ayi mai kyau kamar yadda wannan mutanabbi yake yaban ra'ayi ra'ayi mai kyau yana cewa yana cewa ar-ra'ayu qabla shija'atu shija'ani huwa awwalun wa hiya al-mahallu ath-thani wa idha ijtama'atuhuma li nafsin hurratin balagat min al-aya'i kullu makani yake cewa ar-ra'yi qabla shuja'ati shuja'a wato ra'ayi mai kyau qabla shuja'ati yana kafin karhin mai kare huwa awwalun wato ra'ayi mai kyau shine na farko a ga mutum mai karhin hankali ya ga shi mai karhin abin nan da mutsa yake cewa huwa awwalun ra'ayi mai kyau shine na farko wahiyal mahallu sani ita ce za ta zo ta bi kenan kuwa in za ta zo ta bi amma wa idza ijtama'a li nafsin wa idza wa idza huma ijtama'a li nafsin hurratan idan ra'ayi mai kyau da kuma ƙarfin jiki ya haɗu ga mutum guda mai abin nan balagat min al-aliya'i kullu makan da zaka samu mutum ne mai dokaka a ce ga ƙarfi kuma ga ƙarfin tunani an gane wannan shine abin da yake ya fi sama a ce mutum mai kyau shi yasa Allah ma lokacin da ya ba talut mulki yake cewa inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal sai manzon su sai ba su yace ya ba su wasu abubuwa guda yace inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism kaga kenan basatan fil ilmi akwai kwanya wal jism sannan akwai karfi idan suka haɗu ga mutum kuma abin mai kyau ne to sai yake cewa asalatul ra'ayi ra'ayi mai kyau salatni anil khatari ya kare ni game da abin da shi ya faɗa a cikin banna an gane duk lokacin da ka samu ranka kanka kana cikin wata jarrabawa to in dai ba kana da tunani mai kyau ba to sai kaga ka fada cikin banna an gane sai ce asalatul ra'ayi sanatun ya al-qatl kenan tare da cewa yanzu cikin halin da nake ciki irin na rashi irin na kaza na kaza amma ra'ayina bai bar ni ishe in fada cikin banna ba shine al-khatar an gane eh sanatuni an khatar ya kare ni ya hana ni daga shiga banna al-khatar shine al-fasad an gane sai ce wa hilyatul fadli hilya shine kawa alfadl hil kawa ta falala da Allah ya yi zanatni ta kawata ni ladal atsali lokacin da lokacin da ni yohinta lokacin da ban da abin da ya hita daga gare ni ya hita shine al-khatar shine al-atal shine al-khulu an gane yanzu idan aka ce rajulun atil rajulun atil namiji wanda wanda bai da aiki an gane irin 'yan zaman banzan nan eh shi ne masu batala masu zaman banza amma yan ce imra'atun atil ya ake ne imra'atun atil a wadda a ba ta da kawa kawai ba ta yi kawa ba wadda ba ta yi kawa ba ita gina imra'atun atil amma in ce imra'atun atila ita ce allati tuqabilu ar-rajul kino da bata da aiki ana zama hilya shi kuma abin da ake ce ma hilya shine kawa wadda ake yi ma abu saboda ya cika an gane kawa wadda ake yi ma abu ya cika kamar abu yana da ragowa amma sai a mai kawa sai ya cika kamar yadda Allah ya ce mata aw man yunashau وهو وهو sami khairun amma man yunashu fil hilyati akan kawa wani shi kuma yana yabon budurwa shi yake cewa wa mal halyu illa zinatun min naqisatin yutammu bi yutimmu biha idza mal husnu qassara yace wa amma idza mal husnu kana mutammiman ka husniki lam yutaji ila an yuzawwara yake cewa wa mal halyu illa hilyatun zinatun min naqisatin shi kawa wannan shahe-shahen nan ba komi ne ba illa zinatun min naqisatun wa kawa ce kawai ta tawaya yayi ta yutimmu yutimmu bihi idamul husn ake cika wato kyawu da shi idan kyawu ya tawaya dan kyawu bai da ya dan yi kawa sai mace ta hito shi yasa akwai mata mace da ake cewa alghaniya alghaniya allati allati ihtanat yani bi husniha anil anil hilya an gane ita ta wadatu ba sai ta abin ba sai ta shaye shaye nan ba kuma za ta samu tana da gaishe sai mata alkhani yake cewa wa amma idza mal husnu kana mutammiman amma idan dai kyawu ya kasance mai kyau ne ka husnu ke ce kamar kyawun ki lam yahtaji ila an yuzawwara ce ba a bukata sai an yi taswirin shi ana yi ma taswiri abu ba na kwarai ba ka zo da shi an gane shi yana ganin yin kawa taswiri ne inda mace wata in ta tashi da barci sai kamar ka gudu to wa hilyatul fadl kamar ka gudu hilyatul fadl wato kawa ta falala da Allah ya yi ta kawata ni na da al'atsali lokacin da banda alkhulu ke abin da yake eh abin da yake nihi lokacin da yana da yana cikin kamar mutum lokacin da kana da kuɗi ba ɗaya ne ba idan dai mutum mai hankali ne za ga ɗabi'un shi ɗaya suke da lokacin da bai da amma shi kuma wanda ba mai hankali ba kwarai za ga idan yana da kuɗi to mu'amala shi da mutane daban idan bai da kuɗi kuma mu'amala daban a gane ko kuma mutum wanda idan yana da wani matsayi sai aka karbi wannan matsayin to yana iya ma idan ba a anniya ba ya shiga ya shiga damuwa ya shiga damuwa to shi yana nuhin cewa wannan abin na an karbe mishi misali a ce an karbe mai wannan eh yake ce mai matsayin da aka bashi na alkali yace wannan duka bai da komi bai bai hasashe ya ya sauya lamarin shi kun gane wannan baiti asalatul ra'ayi sanatini anil khatari a kan wadawa a game da banna wa hiliyatul fadli zanatini da lal atali sai ce majdi akhiran wa majdi awwalan shar'u al majd shine sharaf dokaka wal rifa shine kamar da Allah ya ce al arshil majidi ko majidu al majidi ko al majidu duka ya zo cikin riwayatin alqur'ani dul arshil majidi bil arushil majid an gane nan ne wajen malamai sai su ce ma yanzu idan suna so ka gano a gano yadda kai sai a ce abin nan i ishimam ko ka yi arraum ce dul arushil majid ina an ga ka gano abin nan cewa da zamba ne kai dul arushil majid idan ka kai kasa to ya ce dul arushil majidu al majidu sifa ce ta al'arshi na Allah, an gane zulla arushil majidu, almajidu Allah kenan, an ce zulla arushil majidi kenan sifa ce ta al'arshi, abin da ake ni shine mai girma. To sai ke cewa girma na na ƙarshe da girma na na da shara'un daidai ne shine shara. Antum fi hadha al'amr kamar da manzo Allah ya shara'un ku cikin wannan lamari na musulunci shara'un daidai daidai kuke. wata wani ya wani wani ya dani an gane shine shara shara'un wasu malamai na lugha suna cewa ana iya ayi mara'un sukun amma dai shar sukun shar'un antum shar amma dai wanda ya shine shara'un kenan ni dokaka ta da da yanzu duka dai lokacin da ina alƙali lokacin da ba alƙali duka dai wa shamsu yatirana ra'adu duha wato lokacin fitowar ta رعد الضحى أول طلوع لوكتين فتو وتا الشمس في الطفل كما رانا تي ود لوكتين مريتي لما da shine الطفل an gane dan rana yanzu misali za ta hito baka ce lokacin da za ta hito girmanta daban lokacin da za ta faɗi girmanta daban duka ita dai ce yadda take da girma to mu ma haka muke kun gane baitan nan da yake dan zaurance ne wa shamsu ra'adu duha ka shamsu tattafali rana lokacin fitowar ta kamar rana ce lokacin faduwar ta kamar duk ɗaya na ai ko akwai bambanci kenan da yana alƙali da mai tashbihi da shibihi ne yayi da shibihin kan shi ne yayi shi ai nan ya kawo nan eh to majdi awwalan wa wajdi akhiran wa majdi awwalan sharaf yace dokaka ta ta karshe da dokaka ta ta da duka dai shara'un sawa'un shine shara yace wa shamsu ra'adu ra'adu duha ka shamsu tattafali wa shamsu ra'adu rana رأد الدها رأد الدها شيني أولا أولا شروط الشمس في الطفل سيجتوا فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي نن فيما نن استفهامني يقصد بها التعجب يجتوا فيما الإقامة وي دمي ما زنزمنا الإقامة شيني أبنا ضد السفر kishiyar bulaguro wai dan mi zan zamna wuri bis zaura nan zaura akwai zaura na madina idan ka ji an ce zaura abin da ake nufi zaura makanul ba'id wani wuri wanda yake lungu mai nisa ina ga ce ma ana ce ma wani wuri zaura cikin madina inda idan kuna karatun hadisin cikin fikihu za ka ji an ce inda ake kiran sallah na farko shine a zaura wani wuri ne cikin Madina wurin sunan shi zaura gefe da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ne ake kiran sallah na farko awwalan sannan kiran sallah na juma'a na ake kiran sallah lokacin Usman kenan sai mutane in an yi wannan sai kowa shi ya wanka kenan kiran sallah da za a shi kuma wannan juhudi ne na Usman bin Affan kamar gani yake mutane suna cikin kasuwa to dole sai an sanar da su lokacin sallah yayi sannan su zo su yi sallah an gane to shi yasa ai yanzu wasu fuqaha ko wasu ulama'ul hadith suna ganin cewa yanzu tun da dai wannan illa ta gusa to ana iya abar kiran sallah na farko ba sai an yi shi ba wanda wannan magana ta yi karfi sama ga masu cewa sai an yi shi tun da manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin Allah ta'ala a'lam to to zai ke cewa dan me zan tsaya a zaura kenan ana ce ma wannan wuri zaura in an ce madina an ce zaura kowa ya san wurin to sannan kuma ana ce ma bagdad ko bagdan duka bagdad ce ake ce ma kana ana cewa bagdan ana cewa bagdaz bagdad da zalu wannan kuma malamai suna cewa bai kamata ana cewa saboda kama kyauta kyauta kyauta gumaka ce ake ce ma bagdad bagdad bagdad da zalu to to yace azzaura nan abin da yake ni ita bagada da ke to ko kuma akwai wata unguwa cikin bagada da sunanta zaura to yace dan me zai zauna a wannan unguwa sun ce ana ce ma idan kuma ya zama da cewa nan azzaura ana nihin me ake cewa ana nihin ita bagada dan me ake ce mata azzaura suke ce ana ce mata zaura suke cewa saboda izwira da qiblatiha alqiblata ta ɗan karkata karkatatta ce an gane ina yanzu misali idan ga ai muna da gabas zalla muna da gabas zalla yamma zalla kudu zalla arewa zalla to su sai suka ɗan yi karkata ne suke ke idan sai sun karkata sannan su gani shai tara shamsa idan zalla ta zawaru an kafin kenan tana kewayewa ga kenan kewaye take so suka ce a saboda gidajensu a izwirari yani al'abuwa saboda gidajensu kamar karkata suke idan suka yi kofa haka an gane ta waje sai su zo ciki sai su dan sai ta dan karkata haka saboda a bar gana abin da ke cikin gida to azzaura da yayi dace dai bagada da dai yake cewa fimal iqamatu bizawra'i la sakani ba dan me zan zamna cikin zaura la sakani ban da gida biha a cikinta wala naqati ban da taguwa fiha a cikin ta wala jamali ban da rakumi dan me zan zauna cikin ta in ta ta mana an gane sai ki cewa na in anil ahli sifrul kafi munfaridun kasayfi uriya matnahu min al khilal yayi to na in ina mani sancin al ahli game da al ahl abinda ake ce ma na'a shine yana zuwa da ma'ana a'rada an gane a'rada kauda kai a arada sannan kuma ana cewa na a ana nihin kamar irin haka wai mutum ka tashi ka yunkura amma da da nauyi an gane mutum ya yunkura amma yana cikin nauyi kamar da Allah ya ce a arada wani abi wani abi janibihi wani abi janibihi shine yayi haka a arada ya kauda kai wani abi janibihi ya tahi ya bar wurin da yake an gane sannan kuma na a ana nihin abin da ya shafi nisa kamar yadda Allah ke cewa wa hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yanauna an yana tafiya abin nan na ashi ne tafiya nisanta kamar yadda wani mawaƙi ke cewa fa ma fil ardi ashqa min muhibb wa in wajada al hawa hul mazaki tarahu bakin fi kulli hinin mukhafata furqatan aw fa yabki inna aw shauqan ilay inna aw yani idan sun yi nisa shine annabi eh to na in anil ahli wato
kamar nan na manisanci yana mai nisanta za a ɗaukar eh a'a yace ni yanzu dan bi zan zamana da a cikin bagadada banda gida gani na ban da gida ban da taguwa ban da raƙumi sannan kuma na in anil ahli na nisanta game da abin nan nawa iyalai na babu ahali na ciki dan bi zan tsaya in zamana ciki na in anil ahli sifrul kaffi sannan kaf'ina tayan hannuna yana nan horoko munfaridun ni kadai ka saifi kai ka ce abin nan ne asaif shi ne takobi ne urriya wanda aka tube shi matinahu urriya matinahu aka tube ban shi matin shi ne eh ban shi ban shi shi ne matin matinahu minal khilali game da abin da ya shahi khilal abin da khilal jam'i khilla khilla abin da ake kira khilla shine wata ya kawa ɗan zaruruwa da ake kawa da ake dafa ma kube kube dai shine wanda ake ginan ta kube to akwai kawar da aka yi sama kawar da ake mai to wannan to shi komi bai da ba wata kawa da ke gare shi an gane eh anil khilali amma na abin da yake nihi ko cikin kube bai ciki bai cikin kube to sai yake cewa fala sadiqa ilaihi mushtaka hazani yake cewa babu wannan kun gane baitin abin da yake ni na in anil ali sifrul kafi munfaridun ka sayfi uriya matnahu wa anil khilali sai yake cewa fala sadiqa babu wani aboki sadiq shine uh, sadiqu kaman sadaka kalaman sadiq sadiq yani wanda yake tare da kai amma yana ma gaskiya cikin zumunta ku shine abin nan amma in dai bai ma gaskiya kawai sahib sunan shi an gane sahib sunan shi kawai sai ta fala sadiqa akwai bambanci tsakanin sadiq da siddiq sadiq mai gaskiya sadiq ya fi shi siddiq shi kuma ya fi su an gane kamar yadda Allah ya bambanta tsakanin annabi Ibrahim da ɗanshi Ismail Allah ya ce wa zukur fil kitabi Ibrahim innahu siddiqan nabiyya Allah ya ce amma da Allah ya ce wa zukur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di sadiqal wa'di kaga ba ce siddiqal wa'di to sai ke cewa fala sadiqa ilayhi wanda ba wani aboki wanda zuwa gare shi ne mushtaka hazari nake kai koken bakin ciki na in dai ba wani aboki wanda kake kai ma koken bakin ciki gari to yana za ka zamana cikin shi idan kana jin wani bakin ciki an ka zo wajen wani abokin ka ne sai ya dan baka hakuri ko ya taya ka alhini yace wala anisa ilaihi muntaha jadali babu wani anis shine shi kuma aboki wanda ke ɗebe makewa irin yayi ma magana wadda za ta za ta faranta ma da rai shine anis shi suka ce shi daga nan ne aka samo al'insan min al'unsi ne saboda ai sashen wani yana ɗebe ma wani kewa wasu kuma suna cewa al'insan min nisiyan ko cewa daga mantuwa ne saboda yana yawan mantuwa shi kuma suna cewa al'insan min al'uns daga ɗebe kewa ne wallahu ta'ala alam duka ai duka dai mutum dai yana ɗebe ma ɗan wanshi kewa sannan kuma mutum yana yawan mantuwa to yake cewa wala anisa ba wani mai taimakewa wanda ilaihi muntaha jazali zuwa gare shi ne niki abin nan abin nan farin ciki na yake muntaha karshen farin ciki na an gane duk lokacin da kake abin nan kaga wani mutum wanda ya ɗebe ma kewa zaka ga cewa kana kana jin daɗi haka aljazal shine alfarah was surur muntaha jazali to yace talaga tirabi kwakwantata ta yi tsawo al-ihtirab shine mufaraqatul awtan mutum ya bar garin su bakwanta ko to yace bakwanta ta yi tsawo hatta hasaida hanna rahilati wato taguwa ta ko kuma nan rakun yake ne abun hawana sai da yayi shaukin gida yace har taguwa ta wadda nake sai da ta yi shaukin gida wa rahluha da kuma arrahal abin da ake ce ma arrahal asali shine na so in ga muku sai na ga kashi nan shine mi abin da ake dora ma raƙumi sirdi na raƙumi shi kuma na na na na doki mi sunan shi shine asirj shine asirj na na raƙo na doki shi kuma na raƙumi arrahal an gane arrahal to abin da yasa su ma na muku suke yawan ce ma taguwa الرحل ما أجي من رحل سي إنزا أبو لاغورو ده سي أكا زانا ما براغورو رحل شي رحل يعني ياتي أنغاني وسيكي تيوا قال اغترابية حتى حن راحلتي ورحلها دار تاغواتا دا سردنتا سي da suka yi shauki zuwa gida da kuma mi yace wa qaral asala da kuma ban mashi da azubuli wanda yake miƙaƙƙe abin nan shankalalami kai har ɗan shankalalamin mashi na sai da ya so ya yi shauƙin gida ya ce kai ni ina zan ga gida kaga bale shi shi mai rai kaga wa'an ga kamar duk wanda ba su da hankali sun yi shauƙin gida to ina gare shi shi mai abin nan ya yi ta talaka tiradiya hatta hanna rahilati wa rahaluha wa qara al-assala tazubuli qara al-assala shine menene al-qara
an ban ma saukewa a'a almatunu yuda'a bilqara bilqara gaji na yazo muku almatunu yuda'a bilqara to alqara shine ban abu habban mashina abin da yake ne iccen nan na mashina wanda yake dan sirari azubul shine annahif ana ina ga abin da ya rama shine annahif an gane waddaqiq al'asala ita ce mashi to har sai da shankala da mashi na ya shauke kuma da a ke gida gobali Ah?
shankala الذبل يعني الدقيق والنحيف شنو الذبل sai cewa wa dajja abin da yake ma dajja shine saha ya daga ya yana ya yi ihu min laghabin laghab shine gajiya an gane laghab shine yake cewa wa ma massana من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب سنة cewa اللغب والنصب بمعنى أنت بمعنى شيني معنى معنى أبو an gane cewa lagab da nasab duka ma'anarsu guda ne to amma eh, malamai suna bambantawa tsakaninsu suna cewa a'a allagab shine gajiya ta rayuwa kamar ka ji ka kosa ka gaji cikin rayuwarka shi kuma annasab ga jiki ya gaji shi ne suka cewa kamar yadda yan jannar yake cewa la ya masuna fiha nasabun wa la ya masuna fiha lugu mala wata sura ce wata sura ce لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا Eh, na ce mana. Kuka ji.
يا
An gane. To, fatir ce an gama mana. Ai.
fatirta إيه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا تزيك توا إيه وضج ضج شيني مي الضجيج من الضجيج شيني أجا صوتي kamar akwai shi musulmi كما أقول والله ni ma wallahi na bari dai muna zuwa to wadajja zujja zujja na a wadajja larmahin sujaj eh zujja to wadajja min lagabin yace dajja yayi ihu min lagabin saboda gajiya nidwi nidu nan shine alhazin wato dan shankala da mai abu wannan ya kamata ko abin nan yace wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka ruwi dam'i wasaqal wasakan yi ko eh eh akwai inda ya ambaci annidu annidu shine rama kafa tun kiru hukun ba da ma shahidat bihi alayhi wasakan shine haka ne Eh, annidu bari ba za mu duba akwai annidu abinda yake ma dai annidu shine mi rama abu ya dan kararrami da yake cewa wadajja min lagabin saboda gajiya sai da nidwi wato raƙumi na abinda ake cewa ana amfani da eh, nidwi sifa ce ta shan sifa ce ɗan shankalalami haka nidwi to ana amfani da shi ana nihin eh, wannan doki shankalalamin doki amma na abin da yake nihi raƙumi wancan ana amfani da shi sai dai nadir amma dai mafi yawanci an ce shankalalami aka yi amfani da wannan nidu ɗan ƙarami to ana nihin na raƙumi to yace kai ɗan ƙaramin raƙumi na sai da yayi saboda gajiya sai da yayi kuwa wa ajja ajja shi ma ni min al-irtifa game da yake al-ujaj al'ujaj shi ne mi al'ubar kama irin kuran nan mai tashi sama sai ku da larabci sunanta ujaj to sai ke cewa wa'ajja wato su shi ma dai daga abin nan ne suka daga abin nan suka daga sautin su suna ihu wa'ajja lima alqa rikabi rikabi wato abin da ya shahi eh, abin da nake hawa markab kenan ko su ma abin da yake hawa na eh, wannan sai da suka daga sautinsu saboda abin da suka haɗu da shi menene na gajiya kenan na abin da suka sai da suka daga sautin suna ta kuwa su abin da yake hawa ne sai ke cewa walajjar rakabu fi azali arrakabu abokin abokan hawa kamar da Allah ke cewa war rakabu asfala minkum arrakabu mahaya mahaya kawai da an ce an rakaba ana nufin mahaya amma na dawaki na abin nan raƙumma mahaya na raƙumma shine ake cewa an ya jama'atu allazina yarkabuna eh, al- al- al-khuyul al- al-ibl to zai ke cewa eh, wa lajja lajja shine yani tamada fi shay suka shuɗe wa alaikum salam suka shuɗe suka yi tai amma lajja shine shiga suka shiga fi azali suna ta abin nan eh, suna ta zargi nan wannan wai mu ne kake nema garin nan wannan ba komi cikin garin amma kuma ka za- ka zama na kana ta wannan bai ba kun gane baitin ga kowanne bai kowace kalma dai kusanta wa dajja min lagabin dajja daga sauti min lagabin saboda gajiya nidumi raƙumi na wa ajja ya daga sautin shi lima alqa rikabi saboda abunda rikabi wato abun hawa na ya haɗu da shi wa najjar rakbu arrakbu wato ab- mahaya sai da suka suka yi ta zargina fi azali suka shuɗe suka yi cikina suna ta zargina suna ta me yake cewa zargi kama ba ita ba kama kwada kwada haka zargi ko to suna ta zargina al'azal yake cewa ya la'imi fi hawal udri ma'ziratan walau an sabta lam talumi fi hawal udri a ta wannan cikin cikin musallasi ne yanzu al'adl عذلك للمرء اللحى لحى عذلك للمرء اللحى تو العذل كينا to al'adil kenan shine ni to korahi yawwa to suka yi ta korahi korahin yanzu suka yi ta korahi suna ta neman korahi wani ne ne kake zama nema cikin garanga kaga garanga dai ga ka dai ba ya ke karɓar ka ne kun gane wannan yake cewa uridu bastata kaffin asta'inu biha ala qada'i huquqin lil ulaqibani yace uridu bastata kaffin ina son wata ayyalwa ne abin da yake nufi arziki bas fata kaffin ina son wata yan yalwa kamar yadda abin da ake cewa bas to shi shine yalwa abu kamar yadda ake cewa wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ba shi yalwa ta ilimi da kuma ta arziki kamar yadda eh, kinaya ne akan eh, arziki kamar yadda Allah yake cewa wala tabsutuha kullal bast kada ka mika ta dukkan mikawa ne ka bude hannunka kamar yadda qabdatul kaf shine ana nufin mi talauci ko kuma rewa idan mu za a yi cewa qabdatul kaf to yace uridu bastata kaffin ina son in samu wani arziki ne asta'inu biha wannan dan arzikin in ne in nemi taimako da ita ala qada'i huquqin akan qada'in wasu biyan wasu haƙuƙaƙa abin da ake cewa alhaq yani ma ya ta'allaku bi zimmatil insan wanda yake saman ka dole sai ka yi shi shine a haƙi ko to ina son in samu wani abu ne wanda zan biya wasu yan bukatoci na shine yasa nake garin ga kubar zargi na wanda yasa na zauna ga saboda in samu wani abu wanda zan biya yan bukatoci na yake cewa eh, menene lil ula kibali wato hukukun wata wasu hakukuka wanda suke masu irin madogakan ayyuka ne kibali wanda ke gare ni ai indi wanda ni suna nan gare ni kibali ai indi ai to waddaharu ya ake so a kun gane wannan abin da yake ne uridu bastata kafin ina son in samu arziki ne yalwa yake to asta'inu biha kenan ni ba wai to kawai shi kenan kana son ne ka tara ka tara ce a asta'inu biha ala huquqin lil ula a- a- ala qada'i huquqin lil ula kibali nan qada eh, wajen malaman lugha duka ɗaya ne da alqada'u da al'ada'u an gane isarwa kawai shine al- amma wajen malaman fiqh idan suka ce alqada shine kai abu ba cikin lokaci ba al'ada abu cikin lokaci kamar in an in kai an ce yu'iduha ada'an zai mai da sallah ya mi ta cikin lokacin ta kamar yadda cikin lokacin da ne amma in suka ji sun ce yu- yu'iduha qada'an kinan ya yi ta amma ba kamar cikin lokacin ta ba an gane alqada ba cikin lokaci kamar biyan bashi ne al'ada kuma ka yi ta cikin lokaci to yake cewa wa dahar ya ake so amali addahar shine lokaci mai tsawo yace lokaci Ana cewa shekara.
kai ba shekara lokaci ne dama lokaci shine addahar ba zai ɗaukar zaman Ni ma shi shine ne.
azamanu tawil azamanu tawil kun san kamar da nace muku ibnu eh, taymiya rahimahullah yaqulu yani al mutaradif أو المرادف في اللغة العربية إما نادر أو معدوم shi mutaradif da ake samu kamar in ce alwalad da kuma al'ibn yana cewa kamar ko dai a sa wannan ai muna cewa duka ɗaya ne ko to amma ya ce a lugar larabci ko dai nadir ne jiddan jiddan can ba a rasa ba ake samun shi ko kuma ba mu ma shi amma dai ba ka gani ka ce alwalad da al'ibn duka ɗaya ne ko ja a da ata ka ce duka ɗaya ne duka shi a wurin su- su- larabci suna da bambanci an gane kamar yanzu nan da ake cewa addahar da azzaman la suna cewa addahar yani atwal min zaman ya yi zamani da kenan sai a ce addaharu idan zaka tafsilin shi aka ce ma ma ma'ana kalimatud dahr sai ka ce az-zamanu tawil wa yani ma'ana dahr to waddaharu ya akisu amali lokaci ya akisu yana akkasar da amali burina ina son in tahi lokaci kuma na maido ni baya al'aks kenan ko ya kisa wa yuqni'uni min al-ghanimati ba'da al-kaddi bil qafal yake cewa wa yuqni'uni al-qana'a shine ni yarda da abin da ke daga gare ka shine wadata to yana ce min me yake sa ni yuqni'uni yana yardar da ni min al-ghanimati da ghanimar da na samu ba'da al-kaddi bayan gajiya da ni bayan aiki da ni bil qafal yana cewa kawai ka koma bakin wanga abu da ka samu ba ka sake samu irin shi kawai ko kenan ni yanzu abin da nake so na zo garin min zaura na zo bagdad ina son in tara ina tara ina tara amma dai lokaci na nuna min cewa fa bakin wagga ganima da na samu akwai waya ka in samu sama gare ta cewa kawai in komawa ta alqafal shine ni komawa arrujo shi yasa ake cewa alqafila abinda ake ce ma alqafila shine ni shine eh, tawaga ka san tawaga ta mahaya in za su ta yanzu kamar misali muna nan mun yi tawaga ko sai a ce eh, sai mu ce nahnu qafila to qafila da muka ce makan mu bai kamata mu ce makan mu qafila ba idan dai a lokacin ne a lokacin abin da ake cewa qafila wanda sun dawo daga balaguro amma mu larabci su kuma kama eh, suna cewa alqafila mutane tun za su taya sai a ce musu alqafila saboda buri da kuma sa ran cewa Allah ya dawo da su kamar mutum ne zai tsaye sai ka ce har ya dawo idan buri kake mai ko kuma kana fatan cewa ni ya dawo ka gane kamar yadda mutum wanda abin nan eh, maciji ya sare sai ka ji suna ce mai salim ka gane sai yana ce mai ni sa- abin nan eh, salim Eh, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni lahu tib yene a tib
ma magani yawwa lokacin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan eh, me yake cewa eh, sihiri da mutane guda biyu suka zo suka tada manzo Allah sai yake cewa ma lirrajuli me ke gane mutumin sai yake cewa lahu tibbun ka gane abin da ake ni da tibbu shine abin da sihiri kenan kamar suna kamar yana da warkewa warkewa ne shi har ya warke ka gane abu saboda abin nan eh, wannan Eh, kamar yadda yace wani ra'isu hadhihi alqarya salim kenan eh, an take shi ne amma sai aka ce ya warke ya warke ya warke warkakke na to kai da kaji haka nan ka san cewa yanzu buri ne yake ya warke me shi ne yake cewa ba'dal kaddi bil qafali bayan gajiya yana son ani cewa shi lokaci yana ce min kawai in koma zuwa inda zani kun gane wannan uridu basta takaffin astayinu biha ala qada'i huquqin lil ula qibali wa daru ya kisu amali wa yuqni'uni min al ghanimati ba'da al kaddi me al kaddi
wahala wahala وذي شطاط ko وذي شطاط الشطط shine huce huce gona da yake an gane kamar yadda zo cikin alqur'ani aha shatat shato shatata yake cewa a shi cikin kabi kawai eh wa annahu kana سفيهنا على الله شططا يعني القول المتجاوز الحد kenan magana wadda an ketare ya kare amma shatat shine hucewa to sai ke cewa wadda yace wa bi shatatin shi kuma bi shatatin ma'abuti tsawo nan abokin shi ne yake yake sofanta ka sadirin rumhi kama ban abin nan kenan tsawon shi kama abin nan iccen eh, kibiya eh, ba kibiya ba mashi Mashi.
kama iccen mashi tsawon shi kama iccen mashi mu'taqilin bi mithlihi Ya- mu'taqilin ya raƙumi na haka ko ai ana daure me ake ce mai mashi nan gare shi gefe gare shi raƙumi yana haka haka mai- ba raƙumi haka yake ba to sai a ɗaura mashi nan gefe shi to mu'taqilin ya rike bi mithlihi irin shi aboki na dogo ya rike dogo irin shi ya rike me kenan yawa aboki na dogo kamar mashi ya rike dogo irin shi ya rike mashi kenan yana sarkaye da mashi mutakilin bi mithlihi da irin shi ghaira hayyabin sannan kuma abokin na ghaira hayyabin ba matsoraci ne ba min al-huyab ha wala wakili sannan kuma ba mai ba mai sha da baya ne ba abinda al-wakil yani allazi yakilu umuraka ila ghairik wanda yake wakilta al'amarin ka wurin waninka yanzu da da ya ga an zo haka kawai sai ya wakilta kanka ya ce to ka ka taimaki kanka an gane bai wakilta wani to shi shi ke wakiltar da kanshi wala wakili ghaira hayabin wa ghaira wakili bai wakilta wani wanda ba wannan ba kaga an gane yana nan yanzu yana bada yana bada siffa abokin shi ne yake cewa hulul fukahati murul jiddi qad muzijat bi shiddati al-ba's minhu riqatul ghazali riqatul ghazali yace hulul fukahati mai dadin kakaci ne wannan al-fukaha shine mi kakaci eh Ba a sa tana.
a'a ba ga tana ba kakaci da ake cewa na ga tana an muka tsage ce mata da
Akwai wata fukaha fuka.
ba sani ba tana yiwa kakaci dai tana za ta zama ɗauki ga tana wani kawai inna ashabal jannati lahum fi shughulin fakihun akwai fakihun in eh, duka ruwaya ce sun zo tun gurin Allah ya ce inna ashabal jannati lahum fi shughulin fakihun abinda ake ce ma faki shine kamar mai sai da wannan abu mai sai da fakiha kayan marmari kamar yadda mai sai da dabino ya ce mai tamir tamir eh tamirun mai amfani da abin nan to fakihun masu eh, sai da abin nan amma nan fakihun masu kakaci an gane wannan ruwaya domin ke cewa hulul fukahati mai daɗin kakaci ne murrul jiddi mai ɗacin yi da gaske ne aljiddu jiddun la'ibi kadin muzijat an takuɗa ta yi da gasken shi bi shiddatil ba'as da tsanani na alba'as alba'as cikin alkur'ani ya zo da ma'ana biyu ya zo da ma'ana alharb yaƙi sannan kuma ya zo da ma'ana al'uwa an gane inda ya zo da bi ma'ana a- a- alba'as ya zo da ma'ana shidda kamar da Allah ya ce wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila an gane wallahu ashaddu ba'san ay quwwatan To kuma inda ya zo da ma'ana ah, alba'as ya zo da ma'ana alharba kamar yadda Allah ke cewa wala ya'tuna alba'sa illa qalila ya'tuna alharba illa qalila an gane to kenan nan amma da yake cewa eh, bi shiddatil ba'si yana da tsananin ba'as kowanne ma ka doka yi ko in wurin yaki ne yana hitowa hito na hito ko kuma yana da karhi duka ɗaya ne minhu riqqatul riqqatul ghazali ake cewa daga gare shi akwai riqqatul ghazali wato irin kalaman soyayya shine al-ghazal Eh, yani kalamun raqiq shine ake cewa al-ghazal ghazal kama asalin shi zare ne an gane sai ta wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'da quwwatin an kasan tattakhizuna kenan ghazal yani shine zare to saboda kaga yadda ake jan zare haka ka- sai ka kasa ganin garshen to haka shi ma saboda kalaman soyayya haka suke kuke janta ko malam riqatul ghazali تؤتي طردت سرح الكرى عن ورد مقلته والليل أغرى سوام النوم بالمقل نظام ساعة ما بنا مفسراش ويجي وطردت أراد شيني تناكو رد سرح الكرى سرح حين تريحون آه تمام فتا قريت وهنا تسرع وحين تسرحون سرح شيني ميزوا وجنكيو to sai ke cewa na korar da alkara wato kara shine abin nan angaje na korar da angaje an wurdi muqlatihi game da ya zo ya sha cikin abin nan muqla abin da ake cewa muqla shine ido waccan ita kuma ita ce ake ce ma eh, nazir an gane a'a wannan katon baki nazir shi an nazir a'a wadi wadi shine an mukula shahmatul lahm take ta shahmatul lahm eh shahmatul shahmatul ain kenan shine dai nan duka dai wannan shine ake cewa abin nan kullu ido ijiya go ne je yace mukula a ai yazo cikin abin nan ko cikin alburda ya zo eh mukulatin bi da mi to mukula to tsarattu yace na korar da sar halkara wato kiyon wato an gaje na kori an gaje kai yayi kiyo game da kuma kai ya sha cikin mi cikin idan shi kenan an gaje kan ma ya zo nan kenan ba abin nan ko sai ce kuma sanin mu ne cewa wallailu aghra sawaman nawmi bil muqali kenan yana bada ah, abin nan cewa kakka ce atomi aka idan bai yi kwana ba sai bi sai ce a da dare ne ba wallailu dare aghra shi yafi wato aghra ne eh, alsaq shi yafi dan farar da aghra sawaman nawmi wato sawam shi ma kiyo ne kiyon barci bil muqali da dare kenan yaushe ne ido ake barci cikin su kenan shi ne da dare to dare da cewa da dare ake yin barci amma shi saboda suna da yake shi abokin nawa saboda suna da ake da yake sai ya hana mai don shi barci an gane wannan baitin ku duba da kyau tarattu sarhal kara alwurdi muqlatihi wal laylu aghra sawaman nawm nan aghra shine mi alsaq wa alzam yayi cewa la in lam yantahi al munafiquna والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم زام dan farar da su da kai an gane ani sai a- sai a dan farar da Allah abin da dan farar da su duk inda suka yi kana bin suka buge su an gane to sai ke cewa tarattu sarhal kara wato na ta sarha shine zuwan barci na maraicin abin nan alkara shine alkara an gaji an gaji an gaji an wurdi wurdi shi dai mun sha ganin kalmar nan alwurud shine mashaya ya sha game da eh, idon shi wallailu aghra dare ko shine ya hi dan farar da sawaman naumi wato sawam shine mi muka ce wato bisashe masu zuwa kiwo shine ya hi dan farar da kiwon dare zuwa ga ani bil muqali ga ido kenan dare ya hi- shi ke sama ido barci in za mu tsaya
Ni ta ka kaga.
tura mai afghan don ba ta ba ta ba ta